أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba za mu gushe ba dai akan maganar mai ta magana cewa mai ta istighfari duniya ta gamu da iftila'i kusan ko'ina inda duniya ce ta musulmi tana nema ta zama abin tausayi ko'ina shi musulmin ya ƙi yadda ya haɗa kai da ɗan uwansa musulmi duk abin da ya taso ya zauna da ɗan uwansa musulmi su tattauna tsakaninsu su warware kullum ana cewa waɗansu wai gwarawa gwarawa yaya mutum yana son ɗan uwansa na addini yana son ɗan uwansa na ƙabila kai baka son ɗan uwanka na addini kai baka son ɗan uwanka na ƙabila to ya za a yi a ce ba zai wuce ka ba dole mu gaya wa kanmu gaskiya mu yawaita tuba mun yi laifuka da yawa duniya ta cika da jagwalgwalo iri iri iri iri duk abin da za a yi a fusatar da ubangiji wato ina nufin allah yi fushi mun aikata fiye da aikin da magabata suka aikata miyagun mutane da fir'aun da zai dawo yanzu zai zo ya koyi wani abin a gurin mutanenmu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ja mana kunne yana nuna mana hatsarin biyayyar yadda muke biyayyar waɗanda ba musulmi ba annabi na cewa haka da haka haka da haka muna ta bin su duk inda suka yi muna bin su har annabi ya ce da za su shiga ramin damo ko ramin kurege annabi ya ce sai kun bi su kun kwaikwayo halayyarsu walau an ahadum jami'a ummuhu da ɗaya daga cikin zai tara da mahaifiyarsa kuma sai kun yi kwaikwayo uwa idan fito na fito ya yawa na saɓawa Allah ba za mu zauna lafiya ba matuƙar za a yi zunubi a yi fito na fito a yi wa Allah ƙiri-ƙiri ba jin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kunyan nan imani ce kunya imani ce wanda ba shi da kunya ba shi da imani idan aka zare wa mutane abu biyu kunya da imani to magana ta ƙare duniyar ma ta tashi kawai ina kunya take yanzu ina imanin yake yanzu jama'ar musulmi mai istighfari mu yawaita tuba kuma mun ƙi yadda ba muna laifin mun ƙi yadda cewa mu masu laifi ne a wancan ne mai laifi ni ne mutumin kirki in mun kai wannan matsayin babu kyau annabi na cewa ko dai ku yi horo da aiki na gari ku yi hani ga mummunan aiki in kun ƙi Allah zai haɗa ku da maƙiyanku su hau kanku ku taru ku haɗu ku yi addu'a Allah ba zai ansa ba ku nemi gafarar ma Allah ce yaƙi kuma ta sha'una illa an sha Allah ɗin kuwa musulmi sharrin abin da yake faruwa kawai yanzu a wurin kitso ya isa ubangiji ya fushi da wani guraren da ake ɗinki wai yanzu namiji ne yake wa matar aure kitso kai jama'a namiji ne yake wa matar aure kuma matar auren wadda ta isa ba ma matar talaka ba namiji ne zai mata kitso ya gyara mata kafa ya gyara mata farce ya mata susa a kafa ba jama'a wani irin sharri ne wa irin wannan ya wuce bariki wannan sabilillahi namiji wataƙila to kai mijin na ta sha sha sha to kai ma ka yi mata kitsan man ka je yadda ake kitsan kai ma ka kwaikwaya man ka yi mata namiji ƙazami wanda in yi fitsari ma baya tsarki shi ne wai zai mutum direba zai kai matar mai gidansa wai ta yi mata kitso ta yi mata kitso kuma kitson ma kila ba namijin ba ne na biki ne za a yi yaya Allah ba zai fushi ba ta yaya Allah tabaraka wata Allah ba zai yi fushi ba akan yadda ake keta dokokin aure ina magana da dan uwana musulmi dan mumini ina magana ne da musulmi mumini ba ina magana ba ne da wanda ba musulmi ba a'a manzo sallallahu alaihi sallama wata mata ta zo gurinsa ya rasulullahi ta zan mata aure ina so in mata ado mata kwalliya ya rasulullahi amma tana da matsala a gashin kanta ko makero ko wani abu haka na samu wani gashi in kulla in yi mata ado da shi annabi ya ce a'a la'anallahu alwasilata wal mawsula Allah ya la'anci mai kitsan da ta haɗa gashi da gashin wata danye tsawo Allah ya la'anci ita wadda aka yi wa ‘yan uwa musulmi la'antar Ubangiji fa fushi ne wallahi idan Allah ya fushi da kai wallahi la'azimu ba inda za ka laman ja wa lamar ja illa ila wallahi sai dai wurin Allah to Allah kun ba abokin wasa ba ne ba a ce za ka zauna ba za ka yi sabo ba a'a in an yin a yadda an yi sabo kar a halatta in gashin kika hada ki yadda kin yi sabo in cikin maza kika yi kike abin da ranki yake so ki yadda kin yi sabo in tafiya kika yi da mijin da ba naki ba muharraminki ki san kin yi sabo kar ki halatta kar ki ce ke ma'aikaciya ce a'a eh abin da ne Allah na san ban kyauta ba Allah na tuba kai da kai tafiya da ita kai ma Allah tafiya ne da muka yi da wancan har muka ɗaya ta a ɗaki muka zauna muna dudduba littattafai ko takardu ko sa hannu ko wani abu mun rufe koba ta rufe koba Allah duk da ban yi komai ba Allah na tuba ka nuna cewa abin da kai ba daidai ba ne kar ka halatta kuma ka daita da mace baka isa ba kowaye kai kowaye kai ka duba kisar sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam yaya ya kare da uwar gidansa Zulaiha wala kada hamad bi Muhammad ya ai ba a cikin mutane aka yi ba kadaita ce ta kawo kadaita suka yi tana ta kallon su tana ta kai ta ga za a yi ne bari ta kirawo shi kuma kai baka isa baka ce za ka kadaita da mace cikin dare a ɗaki ko a ofis ba kowa sai kai sai ita to annabi ya ce a gaya maka shaitan ne na uku annabi ne ce a gaya maka in kun kaɗai ta ko biyan shaitan ne na uku kuma komai zai iya faruwa kai ba annabi ba ne kuma kai ba mursali ba ne za ka iya sha'awarta za ka iya sha'awar ka shaitan zai zo to ya aka yi da annabi yusuf da wannan baiwa Allah ta kere kubuta da ya kubutan ma cewa Allah gara kurkuku da wannan abin kuma ya tafi kurkuku saboda yaƙi saboda haka ‘yan uwa musulmi istighfarin nan shi ne babban abu cikin abin da muke sabawa ubangiji wani bala'i da ya samu duk duniya karka ce ko duniyar bahaushe duk duniya wannan wayar ta hannu a wani gurin kai kasuwanci ka ci riba kai waya kai zumunci da yan uwanka da abokan arziki ka duba wani abu kai talla kayanka idan ta rikide ta tai sharri sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garin taɓe taɓe ka taɓo ana karatun alƙur'ani ga wata tsirara akan karatun ƙur'anin tsirara ga ƙur'anin a ƙasa ga matar tsirara ko ga tsiraicin gaba ɗaya namiji da mace akan karatun ƙur'ani ko ka taɓo madina madinar manzon Allah live kana kallon madina ga wasu tsirara ga wata tana magana ta batsa kunyar an ɗauke ta babu yadda za ka yi dole yan uwa mu koma ga ubangiji ni istighfar inda da ne laifin mutum ɗaya sai kifar da gari yanzu mun samu albarkar annabi muhammad kuma wannan in kana neman yaɗa sharri a za'u bi a za'u yanzu nan mutum ya gida ma sai ya ɗauki kan wani kanka sai ya ɗora a kan wani sai ya ɗauko wata mace ya kawo kusa da kai ya ce ga wani da wani Allah ne kawai zai fidda kai ko ya ɗauke ka a kan gari hotonka ya ɗora da wata mace ita ma tana kan gari a kwance ko rungume juna ba kai ba ne kanka aka ɗauka aka ɗora ita ma kila matar ba ita ba ce kanta aka ɗauka aka ɗora don a yaɗa sharri ya za ka yi ka tsaya gaban Allah ta baraka wata ala ya tambaye ka sannan idan ka ga dama yanzu ko matarwa ko yarwa komi mutuncinta kuma komai iskancinta za ka haɗa ta duk duniya a gani a ga rashin mutunci a ga wasu abubuwa a ciki ka cilla kana dariya ran da Allah ya tsaye da kai a gabansa ya ce me yasa kai wace amsa za ka ba ubangiji an ga dama wayar hannu sai a ɗan rigima yanzu a ce wani me kuke yi ai ana kaza kaza a guri kaza yanzu an fara ce an fara kuma ku cire ku yi kaza kafin a jima kakkara kakkara in aka yi mutuwa kana ciki in an je rauni kana ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi wanda ya taimako wajen kashe musulmi walau bi shidar kalimatin ko da cewa kashe kashe kan yace shi din kashe aka kashe kana cikin wanda shari'ar musulunci za ta kashe ka inda akwai ta baka ƙara za ka ce kashe shi din ba ma a'a kashe eh oh kafin ka ce tun an gama da shi da ya bunka shi mutane dubu suka haɗu suka kashe mutum ɗaya musulmi duk sai an kashe su cikin wannan bala'ai yanzu da suke faruwa a wayar hannu ina musulmin mu yan boko ina musulmin mu yan jami'a masu kishin addinin musulunci babu hanyar da za ku dakatar da irin waɗannan batsa da ake sawa a haɗa ƙura'ani da batsa a haɗa hadisan manzon Allah da batsa a haɗa ka'aba da batsa a haɗa masallacin manzon Allah da batsa babu bayan uwa an biyo mu a hankali cikin hikima da dubara duk waƙoƙin kafirci an sa mana a cikin waya babban malami za ka buga ma waya kafin ya ɗauka sai ka dinga jin kiɗa kamar ana disco kamar ana hotel haka halifa haka shehi haka waye haka waye haka waye don uwa musulmi mu kula da istighfar in mun kiya za Allah zai hada mu da tsoro yanzu a cikin tsoro muke kowa a firgice yake yanzu kowa yanzu a firgice yake mai tafiya a mota a firgice yake direban a firgice yake balle fasinja da siyari baya hannunsa hangen mutane in kai daga nesa kana leƙawa ko lafiya dai kai malam direba tafi a hankali ko wani abu ne ya faru idan jama'ar musulmi me muka yi mu tambayi kanmu mu gaya kanmu gaskiya ya za a kwashe shanunka guda dubu anya kana zakka anya kana zakka dukiya ba ta halaka a ruwa ko a daji ko a fili sai an hana zakka haba yan uwa musulmi tsoron ubangiji mu gaya kanmu gaskiya mu yi addu'a da wanda yake ganin baya yi ko kuma yana kwatantawa da wanda yake ganin yana yi mu haɗu gaba ɗaya mu tsuguna a fadar Allah mun istighfari ai da manomi da makiyayi ai abokan juna ne kai dabbobin ka shigo cikin gona ta su yi kashi in samu taki abokan juna ne na zumunci mai haɗa su faɗa mai haɗa manomi da makiyayi duk da dai an yi da zamanin annabi dawuda da annabi sulaimanu alaihi musallatu wassalam amma alƙur'ani ai yayi hukunci amma ni yanzu da zama ake lafiya menene ya kawo haka da sata ake a bakin kasuwa a sa hannu a aljihu ana kai hankalin ka da wani guri ko ana kallon wasa a ɗauke maka wani abu yanzu mutum ake ɗaukewa mutum yadda shirwa ko shawo za su sace kosai a bakin kasuwa haka za a zo a ɗauke mutum ko mutane a ɗauke mutum ko mutane Allah ya haɗa mana tsoro saboda mai mu muka jawo wallahi sai mun dawo ga Allah sallan nan da muke yi Allah ya mata garanti tanha anil fahsha'i wal munkar in dai kana sallah za ta hana ka miyagun ayyuka da miyagun abu miyagun ayyuka za ta hana ka sallah amma wace irin sallah muke yanzu sallar da muke yi duk zuciyar kowa ina ina sallah ina halalaka kana sallah kana halalaka haka ake sallah masallacin ka daban masallaci na daban mun haɗi kenan to ta kafaɗa za mu haɗa wani ƴan yatsu za mu haɗa a sahu a ɗan uwa mu gaya mu kanmu gaskiya wani mulki za mu samu mai adalci wani mulki za mu samu mai adalci kai adalin ne kana son shugaba mai gaskiya kai kana da gaskiya kana son shugaba mai adalci kai kana adalcin kana son shugaba mai amana kai kana kai akwai amana tare da kai saboda ka sai abin da ka san baka da shi to kai hakuri yadda ka samu kanka dan uwa musulmi addu'a ake yi Nabi sallallahu alaihi wasallam na cewa zamani zai zo wani mutum zai miƙe bayan Allah addu'a Allah ce ka rabu da su ina fushi da su kai ta kanka da dama idan sako ya yawa ko wani abu ya ana zuwa a samu wani babban malami a je gurinsa a tsuguna shi malam ai mai addu'a Allah ka yayi mana wannan al'amari shi ma yi addu'a Allah ya yi to ina suke yanzu duk inda ka taba duk unguwar da ka je duk ƙauyen da ka je duk garin da ka je malaman sun mutu sai halifofi sai almajiransu masu jiran gado daidai suke da malaman waɗancan to dama Allah ba zai zara ilimi ba rabin mutane da ilimin su a'a walakin ya kafi ilimin kafa da ulama da mutul ulama Allah yana ɗauke ilimi da mutuwar malamai Allah yana ɗauke ilimi da mutuwar malamai wannan malami ya mutu wannan babban malami ya mutu wannan babban shehi ya mutu wannan gwani ya mutu wannan wane ne ya mutu in ba malamai ittakhadha an-nasu ra'asahu juhala sai mutane suka kama jahilai wanda ba karatun suka yi ba su dinga ba da fatawa fatawar ba ta da kai ba ta da gindi kowa ka tambaya sai ce kafin mutum ya gama tambaya an fashi an fara bashi amsa haka ake karatu haka ake bada fatawa ko wannan ma yasa Allah ya fihi da mutane in mutum ya zama fatawa wani yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin haji an tambaye annabi nayi kaza ya rasulullahi kafin nayi kaza yace if'al baka da laifi wai wai har yanzu ma wai mutum wai dan ya go dan ya burge wai ko mai yi baka da laifi sai ba manzon Allah bane mu daina wasa da annabi fatawa idan an yi ta hatsari ce wallahi karka ɗauka ka san komai fatawa in aka yi ta hatsari ce idan akwai abin da wani malami ya ce akwai abin da wani malami ya ce akwai abin da wani malami ya ce duka ukun kawo su abin nan da kai tambaya din nan malam wani kaza yake a littafin ko bukhari ko muslim ko imam malik ko da ke yanzu imam malik din ma rigima mutan ɗan ta da ƙayar baya suke yi da shi ko ya fi tsanani ya fi tsanantawa gaskiya ne imam malik gaskiya mai tsanani ne amma tsananin nasa ba tsanani ba ne wanda ya fita daga da'irar musulunci kuma kai baka isa ka yi jayayya da imam malik ba baka isa ba babu shi a yanzu imam malik yana guri wa za a tambaya kamata yin an zo ai ma tambayar addini ce eh to a littafi kaza an ce kaza wane ma ya ce kaza malam wane ma kaza ya faɗa amma malaman nan biyu sun haɗa kan cewa wane ya fi su gaskiya ko kuma hadisinsa ko kaza ɗinsa shi ne daidai ba da ai matan maka ce duk wanda ya ce kaza kaza ƙarya yake ka gama da ilimi ne ka gama da ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alimun haka manzo Allah ya faɗa kaje ka bada fatawa wallahi in ka bada fatawa wani ya je dinga yin abin da yake so da fatawarka wallahi zai dinga jibga maka nauyi har a kabarinka har ranar tashin alƙiyama in baka sani ba ke baka sani ba ka huta ولا تقول لشيء إني فائد ذلك غدا إلا إن شاء الله haka manzo Allah ya annabi labarin musamman sun ce zan gaya muku gobe bai ce insha Allah ba annabi kenan amma da mu ake duk abin da za ka yi ka ce in Allah ya yi ba ba ya yi kuskure ba ne a'a mu ake nunawa duk abin da za mu yi mu ce in Allah ya yi uwa musulmi ne ya wuce istighfar yanzu ga salloli da muke a cikin masallatai ko ɗaiɗaiku inda jam'i ya kuɓuce ko mutum yana cikin halin tafiya tasbihin nan yana nema ya gagal mutane annabi sallallahu alaihi sallama in yi sallama ba za ka iya irin nasa ba ba duk sunnarka ba za ka iya irin abin da annabi yake ban yi sallama daga sallah abinda ba za a rasa ba kai sallama daga sallah yanzu shedan ya canza salo shi ma a bai hana ka zuwa sallan magariba ba bai hana ka zuwa sallan isha'i ba amma ya biyo ka ce to ɗauki wayar hannuman da an yi sallama daga sallah kafin kai tasbihi ka buɗe waya ka fara haka ya koma ina gefe yana maka dariya shedan ina cewa ai na hana shi tasbihin kana haka sai sai jangulo maka wani labari kana dagowa to wani kaza kaza kaza har sai a yi kiran sallar isha'i ba kai tasbihi ba in bai hana ka zuwa masallaci ba to ya hana ka tasbihi a masallacin ko garin yin kallon ka jawo batsa a masallaci bayan wa annal masajid lillahi za ka dawo Allah ya hada yan uwa tasbihin nan yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske mu yawaita istighfari da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama badil insan ala nafsi bisira wallahi duk abin da mutum yake yi in nagari ne ya sani in mugu ne ma mutum ya sani ya zama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba wani wanda ya fita kowa a birgice ke yanzu kowa a razane ke da mai mulkin da talakin da dan kasuwa da wa duk kowa a birgice ke matar auren ma a birgice ke kawo babur din ma a birgice ke shi ma mai babur a birgice ke me ka wannan mun saki layi mu dawo rayuwa irin ta damina ta kakanni da iyaye da ake ganin su gidadawa ne mu dawo rayuwa irin ta da yawan istighfari da salloli da kwatanta gaskiya da rukon amana da alkunya duk babu ita yanzu Allah kiyaye mai kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah kiyaye mana iyakokin kasar mu Allah ke mana maganin miyagun maƙotanmu Allah ke mana maganin miyagun maƙotanmu yan uwa jama'ar musulmi ai ta qul huwallahu ahad da falaki da nasi in an yi sallah kafa uku uku Allah ya kare mana iyakokin ƙasar mu ta Najeriya ka tsare mana al'ummar mu Allah ke mana maganin miyagun maƙotanmu da ba sa ƙaunar mu Allah ke mana maganin miyagun da suke cikin ƙasa wanda suke neman mu da bala'i Allah ke mana maganin su Allah ka gyara zukatanmu ka gyara zukatan shugabanninmu ka arzuta su da imani da adalci ka ɗauke mana wannan hayaniya da tsoro da yake tare da mu kowace rana kowane dare kowane awa kowane lokaci don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mako na gaba in Allah ya yarda سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته